العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم من لا يرحم لا يرحم يا إمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتضافي بنظرة تأتي لنا بالظفر أنصتوا رحمكم الله يا عين صاد اغفر لي to saboda taji yana ambatan ka da ka gafarta mu sai aka tabbatar da teku sun sani na ali ya faɗi haka to ka ayin sa'ad suna ne daga cikin manya-manyan sunaye na allah ta baraka wa ta'ala wannan shi ne abinda mafi yawan waliyan Allah suka taba a kai wasu suka ce ismul azamu ne wasu kuma suke ganin wannan suna ne mai girma daga cikin sunayen Allah tabaraka ta'ala da ake istimalin neman kusanci da Allah da shi kamar su malan katadata wasu kuma suka ce a sunan ƙur'ani ne suna ne na alkur'ani ka ansar kuka ce a suna ne daga cikin sunayen allah mai girma wanda yake mai daɗin ambato yayin da arafai suka ambace shi suna jin daɗi amma suna yin istigasa a cikin zikiransu da shi har ma aka ce daga cikin manya-manyan malaman da suka dinga yin istigasa a cikin zikiransu da azabu nasu suke rubuta shi akwai shehu al'imam al-tisuki a cikin azabu wurdinsa yana yawan ambatan kayan sa'ad kuma yana ishara zuwa sunan allah ne yana kuma roƙon allah da shi akwai shehu abul hassan shazali shi ma yana daga cikin abubuwan da yake ambatowa a hizbu nasa wato ainihin ina ambatansa da sunan Allah to ala ayi halin dai in muka dubi wannan wannan harufa muka tabbatar da su akan suna ne na Allah an kuma magana kuma da al-Imam al-Kalbi yace kawai wannan wasu harufa ne da Allah iya bukansa da su Allah shi ya san da yake nufi ma'ana da ma'anar amma inna laha قد أسدى نفسه بهذه الحروف Allah ne ya rabu kansa da wannan harufan kau ba wani abu ba amma ma'anarsu kuma kaf ina nufin kafin da halƙihi in ka ɗauki kafi ɗin nan to shi ne kafin ibad kafin da halƙihi ya ishi bayansa shi Allah shi ne hadil ibadi shi yake shiryar da bayi tafarkin daidai duk wanda ka gani a tafarkin daidai Allah ne ya dinnan kuma ya tallahi fauka aidihim duk halittar Allah kuwas Allah da ikonsa ne akan tasu shine ya ina nufin yadullahi ne fauka aidil ibadi jami'in shine burbushin kowa a ma'anar kowane harafi kenan sannan wato ainihin aɗin nan na biyu wato ƙa'id a iya aɗin nan a ainu a aɗin nan ina nufin masani alimun alimun bibirrihi wa fajirhi masani da mai alkhairi masani da mai fajirci a bayansa kuma alimun ubangiji allah masani ne bi jami'i mahalukatihi hissan wa ma'anan zahiran wa baɗinan allah tabaraka wa ta'ala shine masanin su baki ɗaya sai sad shi kuma sadiq wa'adihi ubangiji shi mai gaskata alkawarinsa ne mai cika alkawarinsa ne komai allah ya ɗauka na alkawari to shi mai cikawa ne to duba da hakan haka dubu waɗannan harufan da ma'anarsu gaba ɗaya za mu iya juyar da su zuwa cewa eh lallai wannan wato harafi in har an binkici menene shi za a tattara hankali baki ɗaya a tabbatar da cewa suna ne daga cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da manzansa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa zikiru rahmatar rabbika wannan bayanin da za a yi ya rasulallahi ambatar rahmar ubangijinka ne wato haza zikiru rahmatar rabbika ambato ne na rahamar ubangijinka abdahu kaga mafa'ulus sani kenan na rahamatu abdahu zakariya shine bawa nasa shine zakariya bayani yake yi akan rahamar da Allah yi ambatar rahama ta Allah da yayi ga bawansa annabi zakariya Allah tabaraka ta'ala ya masa rahama ya yi masa ni'imomi daban-daban da za mu ji a cikin abubuwan bayani akan wannan rahamar da bayani akan wannan ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi shi ne za mu ji amma wannan ambatan rahamar ubangijinka ne da ya gaba wasa zakariya shi kuma wato annabi zakariya shi ne daga cikin wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa annabta suna ƙanana ya ba shi annabta yana da shekara uku to daga nemomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya shi ne ce izna da rabuhu ambaci yayin da ubangiji Allah wa yani zakariya ya kira ya ubangijinsa kaga wannan izna da yana adafi ne da ta mu'allaki ne akan rahmatu din nan daga cikin rahaman nan yayin da zakariya ya kira ya ubangijinsa yana mai addu'a yana mai neman biyan bukata خفيا أبويا أسرنتي قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا يا أبنجي الله addu'a da yake nan kuma ya samu gaugawar ijaba ya ce ya ubangiji allah wato ainihin inni ni hakika wa anal azamu kashi na jikina ya yi rauni minni wanda yake tare da ni sannan wasu ta'alar ra'asu shaiban kuma wato kai kuma ya lullubu da furfura nawa na zama na yi fari gashi na yi fari kuma kashi na kuma ya yi rauni wato walam ban zamanto kuma zama bishaƙiyan wato ina ina walam akun bi du'a'ika ban kasance ba ya ubangiji da roƙonka da nake shakiyan wato zama to tababbe mara abin tabarwa na roƙe ka ban samu ba Allah ba haka muke yi da kai ba wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati akhiran fahab li min ladunka waliya yace wato ni dai Allah na ji tsoron majibantan lamari bayana cikin nasaba kamar 'ya'yan ammi ko 'yan uwa na haloli na ina jin tsoron lamarinsu min wara'i bayana bayan na mutu ina jin tsoron tozartar da abubuwa na da kuma matafiyata kuma gashi ba ni da wani magajin da zai gaji abin da nake da shi da kuma wato ainihin aƙida ta duk babu Allah ni kuma ina jin tsoron tozartar wannan na majibanta masu cin gado na wato ainihin makusanta kamar ammi ko kuma 'ya'yansa wakalar timrati a iran matata kuma ta zama bakarara ba ta haihuwa Allah ka sani ba ta haihuwa shekara da shekaru muna tare babu ɗa fa'amli kaga nan daga karama cika wata wata wata karama ce ta Allah da ya masa ko kuma mu'jiza ba likita aka je aka auna ba suna tare ba haihuwa amma ya faɗa ya ce Allah ka sani ba ta haihuwa mana da lura daga gare ta ne kaga ya bayyana saboda haka fa'amli min ladunka waliyan Allah ka bani ɗa na ƙwarai waliyi daga gare ka mana ka ban salihin ɗa a ashe waliyin ma gashi ya fito ɓallo ɓallo Allah ka bani da wali ne ayan masoya Allah duka ba mu su waliyai
na'am yarukuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya yarsuni ya gaje ni shi dan nan in na samu da wali ya gaje ni ma'ana ba gadan dukiya ba yayi gado na abin da nake takama da shi shine kadaita Allah da tauhidi ya kuma zamanto ya gaji wato hidima ta hadara Allah ya rusuni kenan wai rusu sannan ya yi gado kuma minali yaquba daga bangaren wato alayen yaquba shine kakansa na eh, gado na ilimi ya yi gado na annabta ya yi gado na shiryatar da halittar Allah ta bangare biyu ta bangare na da ta bangaren kakana yaquba waje alhu sannan wannan ɗa kuma Allah ka sanya shi ya ya ubangiji Allah radiyan abin yarda ma'ana yardaje a wajenka
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا sai Allah ya gaya wa zakariya yana mai amsa wato ainihin addu'arsa Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar wa da annabi zakariya ijaba ya ce ya zakariya ya kai zakariya inna nubashshiruka bi gulamin Musa Allah mune maka bishara da ɗa yaro wanda zai gaje ka kamar yadda kake so ismuhu ya haya sunansa ma ya haya don ka ji sunan nasa lam na ja'allahu min qablu samiyan ba mu taba sa wani abun ambato da wannan suna gabanin wannan yaron ba ba mu taba samun wani abun ambato da muka ambace shi ya haya ba sai wannan yaron ya haya kenan Eh, ma'ana an an ambace shi domin rayuwa ya haya ya zama rayayye saboda haka so da yawa ma in an samu ana samun yaya ba sa zama an dai Allah ya taimaki bawa ya ce wasu ni da wannan suna aka sa wa yaro suna ya haya ko da dan ba sa zama yana za za a samu ɗayan zauna Mm, saboda tafa'ulul hasani نعم mun ambace shi ya haya ma'ana rayaye mm, da a same shi zai zama ya rayu zai tsaya ya sadar da zumunci zai raya yan uwantaka zai raya ilimi zai raya zukata zai ja bayi ya kai su ga Allah zai hana su juyawa cikin ɓau- barna sai dai ya raya zukatan bayi zuwa bin Allah da kuma kiyaye dokokinsa da riko da tauhidi don haka shi ne muka ambace shi ya haya ba a taɓa samun wani ɗa da muka ambace shi da suna ya haya ba sai wannan ɗan naka da za mu baka قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي آقرا وكانت امرأتي آقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ice kala sai ice shi annabi zakar ya ce rabbi kali da daɗi ya ishe shi Mm, wannan shi ne gata kenan abin da ka roƙa an baka an tabbatar kuma yana da yaƙinin an gama daɗin sai ya sa shi kuma ya yi wani waje yake wata magana Mm, ta wani magana nan ya ce daɗi ya yawa Allah kashe ni na huta ice wato ya- Allah in ji zakariya anna ya kuni li gulamu ta yaya yaro zai kasance a gare ni wakanan timura a ce akira matata ta zama bakarara ba ta haihuwa ta tsufa ba ta haihuwa dama waƙar balagta min alkimari ni kuma na kai wato ainihin ATN kai ƙarshe min alkimari na daga girma na tsufa na bushe na ƙeƙashe na kai ƙarshen shekaru yana da shekara 120 ita ko mata tana da shekara wato 98 kaga an gama rafkewa kowanne sai dai a shanya shi amma ina ruwan Allah Hmm.
قال كذلك قال ربك هو علي حي وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا
na'am kala sai ya ce wato kazalika haka lamarin yake inda Allah ya gaya zaka kala rabbuka ubangijinka Allah shi faɗa wa huwa alayya hayyanu wannan abu ne mai sauki ga ubangiji ya kawo karfin a dawo da komai da komai ita matar a dawo mata da damshinta ta zama mai ni'imar da za a kawo mata ruwan maniyi da komai shi kuma ya rafke a dawo da karfin jima'i da komai da ruwan duka shi ma ya samu komai haka Allah ya ce wa kar halaktuka ai zakariya ni ne na hakika na halice ka min qablu tun gabanin haka tun ba kai walan taku shay'an baka zama komai ba da babu kai na halice ka قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ثلاث ليال سويا Ƙala sai ya ce annabi zakariya rabbi ya ubangiji Allah ij'al li ayatan ka sanya mun alama da zan gane matata ta dau ciki tunda ta daina haila dama ta tsufa tuntuni in ciki ya samu ya zan gane Ƙala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ayatuka alama ka da zaka gane cewa ta dau ciki Allah tukalliman nasa ka ji ka kasa magana da mutane za a hana ka yin magana sai dai ambatan Allah zikiri kam za ka yi magana za ka yi zikiri amma magana da mutane za ka ji ka kasa yi salasa layalin wato darare guda uku eh, darare uku kamar yadda ya zo cikin Ali Imran amma ko salasa ta ayyamin din nan sawiyan madaidaita kwana uku ba za ka iya magana da kowa ba sai dai zikirin Allah
فخرج على قومه من المهراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ranar lokaci da ya zo fa ciki ya samu daren farko din nan fara da alaƙomi sai ya fito a bisa mutanensa min almihrabi daga cikin mihrabin masallaci jama'a sun hadana ta sauraron sa ya fito don a yi sallah a yi ibada kamar yadda al'adarsa zai fito ce to a kinsa bismillah a daidaita a kinsa sai suka zauna suna ta jiransa bai fito ba ina fitowa fa auha ilayhim sai da ya fito sai ya kasa magana baya iya magana sai ishara zuwa gare su an sabbihu ku yi sallah ku yi sallah bukuratan sannu kowa a shiyan da yammaci da ran da safe haka aka yi da daddare dare ma ya yi aka yi haka aka fito yau gobe ma aka ji ma kwana uku na sai dai in ya fito ya ishara kawai bai kasa magana يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا Allahu akbar an yi an gama Qur'ani kenan an haihu ma an girma an komai annabi yahaya shi ne da ba muke magana an aiko shi tun yana ƙarami amma haife shi n- namijin an kuma bayyana sunansa yahaya har ma allah yana magana da shi ya ce ya yahaya kaga wannan kalamul wahayi ne ya yahaya ya kai yahaya hudul kitaba bi kowa ka riƙe littafi da ƙarfi ka riƙe shi shine littafin wato ainihin attaura ka rike shi bi kowacin da ƙarfi fa yawwa kakkai wasa da shi ka rike kai tabi wa atina hul hukuma musa allah mun ba wa haya hukunci shine annabta da manzanci sabiyar halin kasancewarsa yana ƙaramin yaro shine shekararsa uku allah ya aiko shi
وحنانا amma من kaga a لدن nan akwai akwai shan bambanci da na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an ce da aka ce ya rike littafin nan na attaura wato bi kuwacin din nan yayi kokari ya kiyaye shi an umarce shi ya rike zancen Allah ya rike shi sosai domin zai bukata ya zuwa gare shi kar ya sakaci ya dinga bin ya dinga bin atta- attaura yana kiyayewa dole ya tsaya sosai ya bi abin ya dandake kamar da ɗalibi da malami kamar ana yi masa wasiya da nasiha ne daga Allah kuma dole sai ya so abin ya tsaya ya yi ƙoƙari ya hana idansa bacci kar ya haya kada ya yi wasa fada a taura ta kamar maganar nan da ta imamu shafi da yake cewa a hilar tanalar ilma illa bi sittatin sau bi ka amma jami'a bi bayani zaka'un wa hirsin wajtihadin wa bulgatin wa irshadi ustadin wa dole zamani ko to to wannan ne irin wannan ne ya rike da kyau ga kuma irshadin Allah akan lamarin to amma annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi sabanin haka ne Allah bai umarce shi da cewa ka rike littafin Qur'ani da karfi ba a Allah bai ce wato ya Muhammadu ko khuzul kitaba bi quwwa ba ko khuz ma awhayna ilayka bi quwwatin Allah bai ce wa annabi haka ba don shi Allah ya ba shi abin da azama Allah ya haɗo da ƙarfin da komai sannan ya ba shi ƙur'anin da girmamawa ma'aiki ba shi da buƙatuwa a umarce shi da ya riƙe da ƙarfi shi riƙaƙƙe ne an riƙe masa ne saboda girman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ƙur'ani ya haɗiye ya haɗiye a taura a taura so ba adadi duk tana ciki amma Allah bai saboda Allah tabaraka wa ta'ala ai ya gaya masa nauyin ƙur'ani da ƙarfinsa duka haka muka tattaro muka ɗora maka muka rike maka ina sanulki alaika ƙaunan saƙilan mai nauyi ne an gama ba kuma wani zancen a ce ya yi ƙoƙari ko ya rike babu wannan لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه kai shiru da bakinka mu za mu rike maka mu za mu maka komai kaga babu umarci ta cewar ya rike da karfi shi annabi alaihi salatu wassalam ya sha bamban da yaya domin an gama hada masa komai wa halalan min ladunna wa zakah وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا
sannan da kuma cewa halin kasancewarsa mai tausayi ne shi annabi zakariyawo ga mutane ma'ana shi mun ba shi hukunci sabiyan yana halin kasancewarsa yaro wa'ananan halin kasancewarsa rahama ga mutane kuma rahaman nan min ladunna daga wajen musu Allah wazakatan kuma shi halin kasancewarsa wani taimako ne da sadaka da agazawa ga mutane wa kana taqiyan ya kasance shi annabi ya mai tsoron Allah ne domin an tabbatar da shi bai taba saba wa Allah ba abun kuskure ba taba ganin sa kai ba to wannan ba mamaki dama annabi ne kullu nabiyyin maso shi masu ne bai taba saba wa Allah ba
وبرا بوالديه sannan kuma ya zamanto daga cikin lamarin tsoron Allah sai ya zama barran halin kasancewarsa mai biyayya ne da kyautatawa bi walidai ga iyayensa guda biyu walan yakun jabbaran bai kasance mai girman kai ba a jabberi asiyan mai sabo ga ubangiji Allah ta'ala وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا Allah ya ce aminci daga wajen mu Musa Allah ya tabbata alaihi ga Yahaya yau wulida ranar da aka haife shi wa yau ya mutu da ranar da yake mutuwa da amincin Allah yana tare da shi wa yau mai yubu asu da ranar da ake tashin sa hayyar rayayyen ranar alkiyama waɗannan waɗannan maratibu salasa su ne tashin hankali ga ɗan adam ranar haihuwa za a haife shi lafiya ko ko zai mutu wajen haihuwa ko uwar za ta mutu ranar haihuwa ranar tashin hankali ne to an ba shi aminci lafiya launin yau ma wulida Allah ka ba mu aminci sai ranar mutuwa ya mutuwa za ta so da daɗi ko ba daɗi za a cika da kyau da imani ko za a cika ba haka ba Allah ka kiyaye shi ne ya ce to Allah ya ba shi aminci yau ma ya mutu ranar da zai mutu sai ranar alkiyama ita ce ta ƙarshe tashin yau mai wasu to ranar da za a tashi alkiyama za mu tashi cikin nasara ne ko ko za a tashi zuwa jahannama ne ko zuwa yardar Allah da rahamar Allah ne kowa dai yana nan wannan rana ita ce ranar mafi damuwa mafi tashin hankali to shi yaya salamun alaihi yau mai wasu ranar da za a tashe shi hayan yana rayayye amincin Allah ya tabbata gare shi واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا Allah ya ce ya Rasulullahi sallallahu ambaci cikin littafin nan shine alkur'ani ambaci labarin Maryam ga yawa al'umma ka labarin Maryam uwar Annabi Isa kaga an zo wato abin da aka ambaci surar da shi kissar kenan yace idan tabazat yayin da ta keɓe ta kauce min aliha daga barin mutanenta ta keɓe kanta ta bar ta bar gida ta bar ta bar ta ta bar ta koma can gefe ta koma makanan wani guri sharqiyan wanda yake gabas da gidansu ta bar gidansu ta ta yi gabas ta samu wani waje ba kowa ta je can ta yi zama ta ta ta ta uzula to ya rasulullahi ba su kissa ya lamarin maryam yake فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا fata'azat hijaban sai ta riƙi wato abu mai sitarce ta min dunihim daga koma bayan su tsakaninta da su sai da bayan ta tafi ta bar gida ta je can wani waje ta samu waje ta zauna kuma sai ta samu wani ɗan hijabi haka ta sa ko zani ta sitarce a lokacin da take a zauna sai ta tashi za ta je ta yi wanka ta ji daɗi a jikinta sai ta sa wani tsumma ta kange haka ta kare ta ɗanyi toilet haka emergency shikenan tana shiga nan ta lullaba da wannan ta ko kuma a'a ta yi haila ta gama haila ne za ta yi wankan haila sai ta samu wannan waje sai ta keɓe ta sa ɗan tsumma da yanki ta kange ta teban ɗaki ba rasana ila ya ruhana Allah ce sai muka aiko ruhinmu zuwa gare ta shine jibrilu wata matsala laha wato basharan sauya sai ko wato ainihin wato jibrilu ya musaltu da wani siffar mutum madaidaici mai cikakken halitta ita ba ruwan ta da kowa ta taba sanin wani sha'awar namiji ko wani daɗin namiji ba Allah ba ta san wannan ba amma da Allah ya so sai zo mata da su jibrilu ya zo a surar saurayi kyakkyawa madaidaicin tsayuwa mai magana da daɗi kalmomi mai daɗi jibril yana yin kalmomi a hankali wannan ike inda mace mai lafiya ce kuma mace ce lafiyayya siffar da jibril ya zo zai iya motsa mata sha'awa ga sauti mai daɗi ga jirarriyar tsayuwa ha sai tana jin wannan tana gani maimakon abin nan ya motsa mata sha'awa cewa tunda an ce sauti da kyan namiji da diri da daɗin magana da kyan hali sai ya sa mace ta sha'awar namiji wannan da ta ji na jibrilu sai ya daɗa baza mata sai ta daɗa ma gudu ta daɗa ƙin ba sha'awa haka kawai allah ya mata sai ga shi a gabanta kawai sai ta ruɗe ta gigice قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ce a sai ta maza ta shiga damuwa ta rikice ta ce a uzubin rahamani maka ina neman tsari daga ubangiji Allah ina neman tsari daga Allah ya tsare na minka daga kai kai wannan mutum da ka shigo min na tube zan yi wanka ina neman in kunta ta ƙiyan in ka kasance kai ne ta ƙiyu ko kuma ina neman tsari in dai kana jin tsoron Allah kana da imani da Allah to wannan neman tsari da Allah ka kyale ni kakka yi mun fyaɗe an gane to wannan shi ne ko kuma an ce wani mutum ne a garin mai yawan make mata mashahuri ne babban matsanaci ne duk inda mace ta kai da ɓuya inda ya yi sihirinsa sai ya kamo ta ya ganta suna da labarinsa ana saboda tsananin kin tsoron Allah sama a garin aka yi mallakabi na isgilanci sunansa mai tsoron Allah saboda tsananin kin tsoron Allah sa ake ce mata iyo a ke ya aka yi kin kada kin gamu da ta iyo to ka shaidan ki sake hanya kai mai fyaɗe ne to shine ta ce tana ganin ita maryam tana ganin ta shiga wajen wanka ta kulle ta rufe da bargo ta yi kange ta ga mutum a ciki wannan ne ya faɗo mata a rai ta ce ina neman tsari da Allah daga kai inda kai ne taƙiyya da ake faɗa na garin nan ka kyale ni dan Allah in kunta taƙiyya ta duk wanda kai yayi na'am قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا zakiya sai ce a ni ba ni bane shi inna ba ta gaishe dai ana rasulu rabbiki ni manzo ne na ubangijinki Allah na zo ne li habalaki wala man ko li habalaki ko ya habalaki kun baki wato yaro zakiyan wanda yake tsarkakakke wanda aka zaba da annabta
قالت أني يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا sai ta ce yaya za a yi kuma kashe ka zo kai min bishara da ɗa ni kuma wani mutum wato bai taɓa ainihin taɓa jikina ba walam yamsas ni basharu wani mutum bai taɓa safar jikina ba ban yi aure ba walam aku bagiyan ni kuma ban zama karuwa mai yin zina ba sannan kuma in samu ɗa ta ina
قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا yace mata shi wannan bawan Allah shine Jibrilu yace a kala yace dai ta kazaliki haka lamarin yake wato ainihin ubangijinki kala rabbuki ubangijinki Allah shine ya faɗa shi ya tsara ba ni ba ya baki ɗa ba tare da namiji ya taba ki ba ba tare da kin yi zana ba ba tare da kin yi huwa alayya hayyunun Allah ya ce a gare shi abu ne mai sauki Allah ya ce alayya hayyunun mai sauki ne a gare ni ya zama to an baki kawai ɗa tana cikin wannan maganganun jibrilu yana faɗan haka tana faɗa tana cikin haka kawai sai allah ya umarci jibrilu ya mata busa ta ɗauko rigarta ta rufe jikinta tana ta makyarkyata jikin rigar da aljihu haka irin na gaban nan ta rufe zulunguwa sai jibrilu kawai ya busa sai busan nan ta shiga cikin aljihun nan shikenan take sai tsohon ciki subhanallah Allah haka ya tsara ya ce wani na jalahu ayatan linnasi Allah ce mun shirya haka ne a bisa ƙudurarmu da mu domin mu sanya wannan ɗan da za mu baki ya zama aya ga mutane wa rahmatan minna kuma rahama ne gare mu daga gare mu ga wani diya imani da shi wa kana amran maqdiyan wannan halitta da bayyanar da ɗan nan ba tare da wani ya taba jikinki ba lamari ne abun hukuntawa in ji Allah na zartar da shi a cikin ilimi na فحملته فانتبذت به مكانا قصيا fahimalatu sai ta ciki fa wato da annabi isa fantabazat sai ta zamanto tana mai keɓewa da shi makanan bigire ƙasiyan wanda yake mai nisa daga barin mutane sai ta daɗa yin gaba ta ci gaba daga barin can wajen da take ta tsohon ciki sai kawai ta daɗa bazama ta daɗa nisa ta daɗa barin gida فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا shikenan lamarin Allah an gama take ciki ya tsufa ta daɗa matsa daga barin gida saboda surutu ga ciki ba miji ina ta samu cikin shikenan ta ce to shine ɗan da aka samu babu uba sai uwa annabi isa kenan dama su uku ne annabi adamu ba uwa ba uba su hudu ne annabi adamu ba uwa ba uba hawa'u kuma ba uwa sai uba annabi isa kuma ba uba sai uwa annabi muhammadu da uwa da uba kaji kamili da uwa da uba sai annabi muhammadu ce a ja'a al-muharu sai naƙuda ya zo mata raɗaɗi da ciwon haihuwa sai ta tafi ila jiz'in nahal ila jiz'in nahalati zuwa gefen wani wato ainihin dabino ta rike wato zarbar dabino ta dogara da icen dabino ta rike kamkam saboda zafin haihuwa lokacin da za ta haifa na bisa kalat sai ta ce da ta ga haihuwa ta zo ta duba ta ga lalle haihuwa za ta yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta ce ya laitani ya kai tona ina ma dai mitu na mutu kabla haza gabanin wannan lokaci ina ma na mutu babu ni hukuntu nasiyan na zamanto wato mantacciya mansiyan abun mancewa an mance da ni babu ni tuntuni da haka ma ni na samu da ya fanzo da zan haihu babu zan haihu babu uba kashi zan haifu zan haifu wannan damuwar shine yasa take fadan haka فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا fanada sai aka kiraye ta min ta'atiha ta wato ainihin karkashinta ta kasan kasan inda take a tsuguna Eh, jibril ya dawo dai Eh, sai jibril ya kirawo ta ya ce da izinin allah ya ce a gaya mata allah ta zani ke maryam karki bakin ciki kake bacin rai karji ala rabbuki Haƙiƙa Ubangijinki Allah ya sanya sariyan ƙorama ga tanan tana gudana ta take ƙarƙashin ki sai ta kwashi ruwa amma kin haihu ga ruwa nan ki wanke karki damu.
وخذي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا Wa ki kuma riko wato na girgizawa. Ilaiki bi jiz'in nahlati da wato ainihin wato icen nan na dabino ki girgiza shi ta saƙaɗo wato za ta farfaɗo a laiki a gare ki ma'ana ruɗaban wato ɗan dabino janiyan wanda yake mai daɗin ci mai daɗin taunawa siffa siffa ce ta ruɗabu ɗinnan ɗanyen dabino mai daɗin ci yawwa to saboda haka Allah ya ce ta haihu har ta gama wato ainihin hidimar haihuwa ta wanke to to za ta buƙaci ci kasan mai jego da ta haihu sai abin da za a ci kuma ciki ba komai shi na ka ce to sai ta girgiza sai ta girgiza dabinan nan ɗanyu na dabino da suka yi zaƙi suka nuna za su farfado sai ta ɗauka ta ci za ta samu dama za ta samu jin daɗi da lafiya jikinta abin kuma da take ci so ta ci jikinta zai yi ƙarfi tun daga nan kaga mun koma magana kan dabino za ka ga akwai abin da allah yake nufi da cewa ta ci ɗanyen dabino tana haihuwa saboda haka daga cikin damuwa na ciwon cikin mata bayan haihuwa inda za a samu ɗanyen dabino ɗin nan aka ce yanzu za ka ga cikin mace ya normal ko kuma a ce ai ta haihu jini na ta zuba ana ta fama da jini ko kuma ciki ya ɗaure ko jini ya kume to in dai mace ta haihu ta samu aka samu ɗanɗanyen dabino mai ɗan daɗi ba mai barci ba mai ɗan zaƙi mai kyau ta ci to za a samu samu samu ciki duk wata matsala za ta kauce kumewar jini ko kuma zubar jini da yawa duk wannan yana maganin sa inda aka samu aka haihu ruɗaban ɗanye janiyan wanda yake mai daɗin taunawa siffarsa ne Allah ya ce فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن إني نظرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا Allah ce wannan ɗanyen dabino da kika karkaɗo shi kuli ki ci ya ke Maryam. In kin ci washrabi kuma ki ci daga wannan ruwan da ya gangaro wa qarri ainan ki kuma sanyar da idanu yake mana ki farin ciki karki damu eh hankalin ki ya kwanta karki samu damuwa ki sanyi zuciya ki ta sanyi ciki sha ba ba komai eh Allahu akbar ana cewa rigima da mera yake yin ta eh tun da dai Allah ya raya ki kuma an haihu sauran bayani duk ki bar shi inji Allah eh fa imma tariyanna a min albashari adan ko da zaki zama kina mai gani daya daga mutane daga cikin su sun tambaye ki akan wannan dan kawai wato in kika ga ɗaya daga cikin mutanenki abinda Allah yake nufi kenan da sababin ga jariri ta haifa ta kuma sa- sha ci dabino ta sha ruwa ta yi lafiya ta girgije mai jego mai lafiya ga kuma ɗan jaririnta a wanke ta wanke shi to ko ɗaya zai muke wa- daga cikin mutanenki wanda ya muke magana akan wannan faɓuli ki faɗa mana abinda za ki ƙudura yanzu kenan abin duk- duk wanda ya tambaye ki abin da zaki ce da shi kenan ba magana inni nazartu lirrahmani sawma ni nayi bakancan kame baki daga barin magana lirrahmani ga ubangiji Allah ba zan yi magana ba falan uka mana kaga daga nan aka samu azumi kamewa sauman ta ce kamewa daga barin magana duk wanda ya miki magana don kan ma ce kyau ki ce a na alkawari da Allah ba zan yi magana ba ba zan yi magana ba yau din nan wala mukallimul yawma insiyan ba zan yi magana da wani mutum ɗaya ba tak a yau ba magana فآتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا sai ta ɗago bebi ta taho da shi ai zuwa cikin jama'u duk da ta gudu ta bar wajen amma da ta haihu ga ta nan da ɗan lafiyayye sai ta ɗauko shi ta hamilu tana ɗauke da shi ta shigo da shi cikin gari ta zo wajen gida tana zuwa wajen dangi yan uwa kalu sai suka ce ya maryam ya ke maryam daga jiti shi an hariya kin zo da abu wanda yake barna babba ta ya kika samu ɗa ba tare da baba ba
يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا ya ke yar uwar haruna ya ke yar uwar haruna ma kana wato ana tabbatar mata da cewa ita yar gidan mutanen kirki ne haruna nan dan uwanki mutumin kirki kamamme kamamme haruna dan uwanki to shi ke fa danginsa haruna ce babanki kuma bai zama wato in ra'ausu in ba mutumin banza mai muni mana ba masanaci ba ne wamma ka na tumuki bagiya mamanki kuma ba ta zamanto azzalin mana masanaciya ba mana ba karo ba ce mamanki ba ta zana ba karo ba ce ta gani babanki kuma mutumin kirki ne kuma ke ce 'yar uwar haruna ta ina kika zo da wannan ɗa alhamdulillah